بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Uh, barkamu da wannan yammaci na ranar juma'a wanda shine yammacin 29 ga watan rabi'ul akhir shekarar hijira ta 1446 daidai da ɗaya ga watan nuwamba shekarar miladiya 2024 daga wannan makaranta ta darul harisi salafiya da ke zariya a nan nigeria makaranta sheik mala albani zariya ubangiji allah ya gafarta masa daga wannan aji namu na faslu sheikh albani lil usul a yau insha Allahu za mu darasi mai lamba ta ɗari biyu da goma sha biyar cikin darasin da muke mustake da al'usul kafin mu shiga akwai wasu bayan Allah da suka yi baran cewa a sa su addu'a suna da marasa lafiya mu sa su cikin addu'o'inmu ubangiji Allah ya ba su lafiya da su da sauran marasa lafiyanmu a asibitoci da gidaje da sauran waɗanda suke cikin larurori ubangiji Allah ya sa musu wato salama ya kuma kawo ƙarshen darurorinsu sannan kuma ya sa kafara ne gare su akwai jikar maman hajjo nan wata dattijuwa masu kula da masallaci akwai jikarta da ta sami larura na wani ciwo haka a fatarta mai ban tsoro haka man ta ƙone da kuma bala dakta namu wanda ya tafi da matarsa a ƙasar sokoto wajen magani ko kuma wani bawan Allah a nan Alhaji Umaru shine manajan manajan gidan yogurt na na Habib yayi accident a hanyar Kano to wannan muna musu addu'a ubangiji Allah ya ba su lafiya akwai kuma rasuwa da aka yi na Alhaji Ibrahim Megwal wasu mu za su san shi wani alhaji ne cikin mutanen sabon gari masu alkhairi sosai Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah mai rahama Allah ya sa iyakar wahala sakina Allah kuma ya ba iyalansa juriya ya kuma kawo musu mafita an ce sun fita gewaya wani mai mota ya buge su suna kan mashin Allah ya gafarta musu to za mu tashi a cikin littafin ulumul qur'anil karim wallafar al-ustad dr nuruddin aitir Allah ubangiji ya gafarta masa inda yake cewa al-faslu thalith ashara al-muhkam wal mutashabih al-muhkam wal mutashabih bayani akan ayoyin alkur'ani wanda suke muhkamai da kuma mutashabihai menene waɗannan abubuwa suke nufi sai ya fara da ta'arifi yace al-ihkamu lughatan al-itqanul balig maka ce al-ihkam a harshen larabci ana nufin kaiwa matuƙa wajen tsari al-ihkam shine abu ya zama perfect wajen yanayinsa da kamarsa da cikarsa wa minhu al-bina'u al-muhkam alladhi utkina fala yatatarraqu ilayhi al-khalal aw al-fasad daga na yake ce ma gida an an gama shi komai an gama shi 100% sai ya ce huwa bina'un muhkamun an yi komai an gama shi full option wa amma al-mutashabihu fa huwa fi asli al-lughati min ash-shabahi wa huwa at-tamathul bayna shay'aini aw ashya maka ce mutashabi asalin shi daga ash-shabah kamantakekeniya wato abu biyu su kama da juna ko sama da biyu su kama da junansu to akan ci mishi mutashabi saboda za a ga yayi kama da kaza kuma yayi kama da wani abu daban yayi kama da e yayi kama da a'a yayi kama da haram yayi kama da halal sai a ce akwai tashabuhi walamma kana tamathul bain al-ashya yuaddi ila ash-shakk wal hira ko wal hira afwa kama tsakanin juna yakan jawo shakka rashin gane su da kuma haira rudani ko idan kana so ka sai abu ka je ka kasa gane wane ne original wane ne fake sai ka shiga cikin haira da rudani idan ka ga yan biyu wanda suke identical ka kasa gane wane ne Hassan waye Husaini sai ka shiga cikin haira da rudani ba haka bane in ka karanta wata mas'ala a cikin jarabawa aka aka kawo wata tambaya ka kasa gane amsar solution din kaza ne ko kuma wani kaza aka san shi kaga duka shiga rudani sai ke ci mishi almutashabi wayuƙi'u fililtibas sai ya kawo da rudani da tawassa'u fil lafzi wa atlaqu mutashabih wa mutashabbih ala kulli ma gamuda wa daqqa so da aka fada da ma ma'anar ko da abubuwa ba su kai guda biyu ba ko da kwaya ɗaya ne kawai yake da kama da yake da rudani sai a ci mishi mutashabi kama tawassa'u fil mutashabi tawassa'u fil mushkil fasara kama qala ibn qutayba yuqalu li kulli ma ghamuda wa in lam yakun ghumuduhu min hadhihi jihati mushkil haka nan mushkili shi ma suka ƙara suka fada da ma'anarsa wato da abin da yayi wahala ko da ba ta fuskar gane ma'anarsa bane sai a ci mishi mushkili ويمكن أن نلحق بهذين النوعين نوعا ثالثا وهو المبهم yace akwai abu na uku da ya kamata a ƙara a cikin waɗannan abubuwa da ake musu kallon masu barazana wajen fahimta shine al-mubham wa huwa ma'khudhu min al-ibham wal muradu bihi ma ughfila wa lam yu'ayyan shine abinda aka bame shi ba a tantance shi ba wa lam yu'arif al-fard aw ash-shakhs ma fahmi al-ma'na an san ma'anar sa ba a gane waye shi ba misal rajul wa mura'a aka ce rajul an san menene rajul amma ba san wa yake ne ba haka aka ce mura'a wa binana ala al-itlaq al-lughawi al-muhkam wal mutashabih huwa itlaqun shamilun wasi'un fa inna bi wus'ina an nafhama isti'mal al-qur'ani hadain al-lafzain bi itlaqatin muta'addida wa li ma'anin mutanawwi'a wusifa fiha al-qur'anu bil ihkami wa wusifa bit tashabuh yace duba zuwa ga wannan fadin ma'anar zamu iya gane ta ina ne ƙwar'ani ya amfani da waɗannan lafuzza da irin wannan faɗin ma'ana shi kanshi ƙwar'ani a cikinsa akwai abin da aka kiraya da suna al-muhkam akwai abin da aka kiraya da suna al-mutashabi wato akwai abin da ma'anarsa a fili take warewa ke ana iya gane ta ƙarara shi ne al-muhkam min haisul ma'ana hukuncinsa shi ma muhkam ne akwai abin da an gane halas ɗin shi an gane haram ɗin shi an gane mai kyansa an gane mummunansa to muhkami kenan sannan kuma abin da Allah ya bawa kanshi sani ba wanda ya isa fahimta sai dai a karanta kawai a wuce abu kuma abinda Allah ya keɓanta saninsa da wasu ɗaiɗaiwa mutane kaga shi ma duka mubahami ne abin nan mutashabihi ne ɗaiɗaiwa mutane na iya sani mafi yawan mutane ba su sani ba yace wala garja fi wasu alqur'ani bil ihkami fi akthar min mawdi'in min alqur'an kama wusifa bil hikmati aidan babu shakka an siffanta Qur'ani da cewa muhkami ne a wurare da yawa kamar da aka siffanta cewa akwai hikima a cikin sa qala Allah ta'ala fi awwal surati hud alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illa Allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir Allah yace kitabun wannan wani littafi ne uhkimat ayatu aka an yi dalla dalla an tsara ayoyinsa wato an ambaci umarni an ambaci hani an ambaci wato abin nan zance wanda yake abin fahimta an ambaci nasihi an ambaci mansuhi shine kuma littafi na ƙarshe wanda ba za a yi naskunsa ba da an fassara wannan da hukimat ayatu ay bil amri wan nahyi a hukimat kuma a wasu kuma suka ce a man'uhu min al fasad yadda ba wanda zai lalata shi wasu muka sace hukimat ayatuhu lam yansahu kitabun ba'dahu thumma fussilat sannan kuma ayoyin akai bayani dalla dalla a cikin su aka ambaci lada da zinubi da alƙawarin aljanna da alƙawarin wuta da halas da haram da abin da ya wuce da abin da zai zo fussilat min ladun hakimin khabir daga Allah mai hikima ko mai bada labari wanda ya san komai daga cikin abin da aka fara bayani tauhidi Allah ta'budu illallah inni ne lakum minhu nadhirun wa bashir wannan shine sako mafi girma a cikin alqurani shi sa aka fara ambatan shi a matsayin samfur na sakonnin Allah ta'budu illallah kar ku sake ku bauta wani kuma duk waɗancan bayanan suna hidima ga wannan sakon ne duk wani bayan da ke sa alqurani yana hidima ne ga sakon hani game da bautawa wani kuma bayan Allah innani dalle ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lakum zuwa gare ku minhu daga shi ubangiji din nadhirun mai jan kunne ne wa bashirun kuma mai albishir ga wanda suka yi aikin alkhairi fa wasafa Allah ta'ala alqur'ana bi annahu kitabun azimu sha'an jalilul qadr kaga Allah ya siffanta qur'ani da cewa littafi ne mai girman sha'ani mai jalala a cikin al'amarinsa wa abbara bil ihkami fi qawlihi kuma yace an tantance shi da yace hukimat anil itikani wato an kai matuƙa wajen tsara shi lil isharati ila annahu mutakamilul azama min an-nahiyati al-ijabiyyati bi itikanihi al-bali da nuna cewa shi ƙur'ani ya siffanti da wato girma da daraja da jalala ta fuskar ijabiyarsa wato kyawawan tsarin zancensa wanda ya kai matuƙa nazman wajen zubin magana wa ma'anan da ma'anar zancen wa minan nahiyatu salbiya ta kuma ɗayan ɓangaren wato akasin ijabiya fala ya tatsarraku ilaihi dakhlun wala khalal babu wani bare ko wani abin nan wani rami ko wata kofa da ta shiga gare shi la yati al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi kadhalika wasafa al-qur'ana bi annahu kulluhu bi annahu mutashabih ko kuma kadhalika wasafa al-qur'anu kulluhu bi annahu mutashabih haka nan kuma an siffanta qur'ani gaba ɗayan sa da cewa mutashabihi ne shi fi qauli ta'ala fi suratul zumar Allah yace Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabihan مثانية تقشعر منه جلد الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ننكم الله يتي الله لليش الله أبنجي نزل أحسن الحديث يا سوكد زنشي مفي كو كتابا بدليني أكن واتو أحسن الحديث أي نزل حديث أي كتابا كويدا ما وصفي قريشي متشابها wanda yake da tashabuhi kaga ta an ce muhkam uhkimat ayatu nan kuma an ce mutashabihan wannan mutashabihan wato a a masaniya kuma wannan kin masani shine mutaraddad wanda akwai maimai maimai kuma wanda ba a kosawa da shi ko kuma a kissoshinsa da suke maimaituwa ko kuma saboda Allah ya keɓance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi sabanin sauran annabawa sauran annabawa zaka yi samun annabi da yawa suna tarayya akan littafi guda daya annabawan banu Isra'ila annabawan sauran al'ummomi wannan annabi zai zo ya wa'azi ya tafi wannan annabi zai zo ci gaba da wannan littafin shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tarayya da wani annabi a cikin littafin sa ba wannan shi ma yana daga cikin ma'anan masani wasu kuma suka ce a'a abin nan tafshe irin min hujjulun lazina ya shauna rabahu wato tsigar jikin tsigar fatar jikin muminai tana motsawa muminai suna shiga cikin ainihin wato raurawar zuciya inna marminar zai da fikirar lahu wajen da ƙulubun ko ya za tulat alaihim ayatu zadatun imana to shine irin wannan idan mutum ya ji alkur'ani yana mumini sai ka ji hankalinka ya tashi sai ka ji ka tsorata wata ayar ka firgita wata ka fashe da kuka wata ka wuni kana tunani in dai mumini ne akwai inda duk taurin ranka akwai na kanta alkur'ani sai jikinka ya raurawa kuma ba wai dan sabon karatu ne baka taba jin shi ba a'a dai lokacin da ake karantawa ko kake karantawa kake saurare wata ma'ana tashi za ta bujiro maka ko wani picture na abin da ƙwar'ani yake ba da labari na lahira ko na kabari ko na azaba ko na wani abu da ya fara da manzala sallallahu alaihi sallama ko na jihadinsa ko na gwagwarmayar da ya yi sai ya bujuro maka da wata ma'ana da za ta rikita ka ko ta ruɗa ka sun matalinu jurudu kuma ƙulubun ila zikirin lahi sannan kuma sai ka ji nutsuwa ta saukan maka zuwa ga ambatan Allah faqad jaa madhul qur'ani huna bi annahu mutashabihun kaga yazo fi siyaqil madhi ana yaban qur'ani zamantowarsa mutashabi ay yushbihu ba'dahu ba'dan fil husni wal ijazi yayi kama da junansa wajen kyan zubin sa da yadda yake gagara kowa sabanin rubutun mutane yanzu mutum idan yana da rubuce-rubuce da yawa mutum daya a iya kallon sai zaman shi a ce nan akwai ihkani watakila yayi su bayan ya zama kwararren malami wasu kuma a samu halal saboda ya yi su a farkon zamanin malantarsa ko a ƙarshe sanda ya samu gajiya ko ya samu takhrifi ko ya samu ƙosawa ko ya manta ya zama cikin abin nan wanda suke da yake cewa a ce ya zo bi akharatin ko asbaha la ya tazakkar ko ana mai tarki ne ko mun gane yanzu duk manyan malaman na duniya ana iya ana iya abin littafansu za ka gano irin wannan ko a littafi guda ɗaya littafi guda ɗaya ma ana iya samun nagartar shi a farko ta bambanta da ƙarshe halasan da malamin ya fara littafin cikin nishaɗi can kuma ƙarshe ya ishe shi ko kuma mutuwa ta riske shi ma bai gama ba to inda a ce mutum ne ya alkur'ani shekara 23 yana yin shi sai an samu wannan bambancin sai an samu bambancin gardi da nagartarsa sai an samu tufka da warwara sai an samu wani wurin ya fi wani wuri ɗanɗanon ilimi da ƙwarewa yanzu ko mu a university idan kana surviving student kana iya gane wannan daga tesis ba ga wani malam za ka iya gane inda yake da nishadi da inda bayi da shi yau da gobe ta sa muna iya ganewa wani idan ya daɗe ana irin wannan cakusawar da ake yayi yayi ya karasa ya kasa abu ya zama rigima ana ta Allah isa tsakanin shi da survivor ana can ana ta tsinuwa ma sai ka kawai duk abin da ya gara ma kawai kawo wazi sai kan ba mutum ɗaya yi ba to wannan yana da cikin abin da ake gane bambancin magana Allah da ta dan adam yanzu ko katinan da muke yi yanzu mun fara shi da nishadi ba dole ba dole bane kafin awa ɗayan nan mu ji wannan nishadin mu duka wannan iya gengedi malamin na iya mantuwa wani abu na iya bujurowa to duk haka din nan babu a cikin alqur'ani da haka aka ce mishi mutashabih ta ta wannan fuskar abinda aka saukar a ikra abinda ke cikin shi na ƙwarin larabci da hikima da fasaha da ijazi bayi da bambanci da abin da yake cikin inna a tsina kalkausar ko idza jaa nasrullahi wal fata wanda tsakanin saukar su dan shekara 22 kuma gane to shine abin da yake gaya mana anan a shi zaka qur'ani kullun ake ake so wato mutane su ta tadabburin sa zaka dinga tsuntuwa malan ta ilimi iri daban-daban da zaka sha mamaki ga abu akan mata sarki kowa na rike da shi kowa ya haddace kowa ya iya amma ba ruwan mu muna ta karanta wasu shirman banza muna sauraron zance wanda yake bai da wata abin nan hikima ta azo a gani bai don tasiri bai kuma da bai kuma iya gyara zakatanmu zancen mutane na duniya da shiriritar su ai ta yaba musu kuma ana cewa sun sun yi zance malaman falsafa da da analyst da experts da da waye ga su nan malam yace wa yusaddiqu ba'du ba'dan mathani yuraddidu yuraddidu fihi alqawl ana maimaita zance aw yuzkaru shay'u wa diddu ko ambaci abu a ambaci akasinsa ka zikiril mu'minina thumma al-kafirina wa ka sifatil janna thumma sifatin nar wa hakaza shine masani yana da biyu biyu al-muhkam wal mutashabihu istilahan me ma'anar su waɗannan abubuwa a wurin malamai walaysa mawdu'u hadha al-bahthi tafsilu awjihi al-ihkam wa at-tashabuh alladhaini warada fi ma sabaqa ba wai ana so ne a yi bagana dalla-dalla akan waɗannan kamar yadda ya zo a zancen da ya wuce ba wai na mamudul bafi wasful qur'ani hasba ma waradan nasu fi sarahatan fi surati ali imrana fi hadhihi al-ayati min matla'iha yace mu abinda muke so ne anan kawai shine muna so mu fahimci siffar da qur'ani ya faɗa game da kansa game da cewa shi muhkami ne kuma a cikin shi akwai mutashabihi mai qur'ani yake nufi da wannan abinda muke so mu gane anan ina qur'ani fada ka a cikin suratu ali imran fadan Allah madaukakin sarki huwa allazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihatun famal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha alfitnati wa ibtigha ta'wili wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min inda rabbina wama yadhakkaru illa ulul albab wannan aya ta cikin sutu Ali Imran kamar yadda malai ambata Allah ya ce huwal ladhi anzala alaykal kitaba Allah shine ya saukan maka da alkitab wato alqur'ani minhu daga cikin sa akwai ayatun ayoyi wannan wato alayatul matluwa kenan dan a cikin qur'ani akwai ayoyi iri biyu akwai ayatun matluwa akwai ayatul ibar waja'alna al-laila wan-nahara ayatan al-ibar ne waja'alna ibn maryama wa ummuhu ayatan al-ibar ne akwai kuma waɗannan su alif lamin kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab aya qul huwallahu ahad aya wato abinda aka raba tsakanin wani zance da wani ko kuma a ce jan numfashi ko makamantansu ko kamar yadda aka sani a tajwidance to su ake magana anan al-ayatul matluwa ko mun gane to a cikin su akwai muhkamatun wato allati ukimat fiha albayan wat tafsil wa uthbitat hujajuha min halalin wa haramin wa wa'adin wa wa'idin wa thawabin wa iqabin wa amrin wa zajrin wa wa ibratin wa wa'adin wa halum majarra zance wanda aka yi dalla-dalla da shi wanda ya shafi halas da haram ya shafi umarni da hani ya shafi ainihin wato alkawarin aljanna da alkawarin azaba ya shafi bayani akan sawabi da ukuba ya shafi abin da shafi wa'azi da karantarwa da kissoshi duk wanda yana cikin muhkamatu hunna su waɗannan ummul kitab su ne mafi yawa a cikin littafin mafi yawa anan da ma'anar su ne asali su ne majority dama asali ma'anar al'um al'asul abinda yake shine asali daga jikin uwa ake samun ɗa uwar garki uwar mutum uwar makera uwar ka ba wuce ma yana faɗa wannan uwa asalin abu kenan to za ga an kawo shi lafazin ifradi da kamata a ce hunna ummahatul kitab hunna ummahatul kitab amma sai aka ce hunna ummul kitabi malamai suka ce saboda abin da yasa aka kawo su anan da haka aka ce sune ummul kitab sune aslul kitab ko imadul kitab saboda mene saboda dukkan su ne in an hada su suka zama ummul kitab da adadin su da abin da ke cikin su ba kowace guda ɗaya ce a zaman kanta ke matsayin ummul kitab ba abin da ke zama umar kitab guda ɗaya a matsayin kansa shine suratul fatiha ana ce mata umar kitab ana ce mata umar qur'an kallon wannan ayar da muka misali da su waja'alna laila wan nahara ayatayn amma da aka zo magana Isa da uwarsa sai aka ce waja'alna ibn maryama wa ummuhu ayatan can ayatayn nan kuma ayatan kuma siyakin iri ɗaya ne waja'alna al-laila wan nahara guda biyu ko waja'alna ibna marima wa ummuhu guda biyu na aka ce aya ta aka ce ayatai duk muna karanta muna wuce ba mu gane me Allah yake nufi ko to wannan da aka ce ayatain saboda al-lail aya ne akan kin kansa an-nahar aya ne akan kin kansa saboda aka ayatain amma shi ibnu maryam wa ummuhu sai an hada su su biyun yadda Allah ya halicci annabi Isa daga mahaifiyarsa ta wata hanya ba wacce aka saba ba to wannan haɗuwarsu da haifar shi da wannan yanayin shine aya guda ɗaya so da aka kowa a daban ɗin shi ba aya ba ne a nan wajen sai aka sai aka ce ayatan to haka nan ma hunna ummul kitab so da sai an haɗa su sannan su ba da wannan ma'anar da ake nema Allah sa mun gani shi ita, ita suratul baqara al-fatiha da aka ce mata ummul kitab ana nufin saboda samari ce ta alqur'ani gaba da shine ma'anar yin ta aka aikata da suna ummul kitab duk abin da ke cikin alqur'ani an yi samari da insha suratul fatiha shine ma'anar ummul kitab ana foundation din qur'ani in kuma ka dauki daya ma'anar ta uku ta ummul kitab da ma'anar lauhil mahfuz go yana zuwa ai da haka wa innahu fi ummul kitabi ladaina tunan kuma da ma'ana source manba daga ina aka cirato alqur'ani kuma gani daga can aka ciro shi daga ma'ajiyarsa ta musamman wa innahu lillahi qur'ani fi ummul kitabi ladaina a cikin wancan babban littafin da ke wurin manji Allah Allah sa ana gari ya jama'a sai yake cewa wa ukharu da kuma wasu kaga wadancan ummul kitab sune mafi yawa wa ukharu da kuma wasu ayoyin kuma bayan wadancan a wajen yawa mutashabihat masu kamantakekeniya da juna famal ladina fi qulubihim zaygun kaga su ba a ce kunna aqaliyatul kitab dan ba bukata a faɗa haka an faɗa haka ya zama gwaranci irin zancen mu na mutane tunda an ce wancan su ne mafi yawa to dole abin na automatically wannan su ne mafi karanci sau da aka su ba a kawo wasifinsu ba an wadatu da wancan fa'amala zina fi ƙulubihim zaigun waɗanda suke da karkata a zukatansu al'imamul ƙurtubi da ya zo nan yake cewa haza wasfun ya ummu kulla kafirin wa zindiƙin wa jahilin wa sahibi bid'atin wannan siffa ce da ta haɗa duk wasu mutanen banza da kafirai da zindiƙai da fasikai da ƴan bid'a da duk wani mutum banza ba ka rasa shi da wannan da wannan siffa ka kalle ƴan kalakatu ka kalle ƴan shi'a ka kalle ƴan ɗariƙa da kalli duk wani shaidani da yan boko akida da ake cewa da atheists da duk wani mustashiriki kai duk wani wanda bai san bai san gaskiya duk wani banda ba akan siratu mustaqim yake ba yana da wani rabo a cikin wannan sifa sai kaga yana kokarin ya karkatar da ma'anar wata aya ko ya murde ta ko ya ce ta ci karo da kaza ko ta saba wa kimiyya ko ta karo da wata aya ko ba zai yi a iya applying ɗinta ba ko lokacin aiki da ita ya wuce sai ya dai sa abin da zai fara duk wannan yana cikin zai din fa ta bayyana mata shabaha minhu sai su dinga bibiyan abin da yake kama da juna din nan a cikin alqur'ani ibtiga alfitna dan neman ta da zaune tsaye ibtiga a ta'wili dan kuma neman murde fassara kuma ya alamu ta'wila ba wanda ya san asalin fassararsa illallahu sai shi Allah to nan akwai wani sabani wajen tilawa wanda ya fada sabani wajen ma'ana wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah ko qur'ani da ke karanta haka tun cikin sahabbai ko kuma su karanta wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilm ba wanda ya san tsantsar fassararsa sai Allah sai kuma abinda Allah ya sanar shi da malamai masana iya abinda Allah su sani an haddin haka za a fassara ba wai sai tarayya da Allah wajen sanin fassara daidai wa daidai ba a duk da yake za mu zo mu ji wani ƙarin bayani game da wannan ya kuluna su masu warasikhuna ko dai ya zama a fana farko warasikhuna fil ilmi ya kulna kullu min inda rabbina su masu ilimi ha abinda ba su sani ba sun yarda duka daga Allah ne ba sa musun komai a iya matakin su na ilimi sun yarda su ce duka daga Allah ubangijinmu ne kamar da kashin bakara ko a sami amanna da ake fada wa ma ya'lamu ta'wilahu illa rasikhuna illa Allah rasuluhu fil yaquluna amanna bihi kullu min inda rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab al-imam muslim ya rawaito hadisi daga sayyidatina Aisha radiyallahu anha zake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ra'aytumul ladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa'ula'ika lalzina sammahumullahu sanubu ya ce fahadaruhu duwanda kuka gani yana bibiyan mutashabihin alƙur'ani su ne waɗanda Allah ya ambata ana allazina fi qulubihim zaygun sau da aka sai annabi ce to ku ta kazanan da su kar ka sake ka saurari malami ko ka dinga bibiyan ko kana neman kai ma ka shiga irin wannan sabga cewa aka yi ku guje su ka guji duk wani malami da duk wani shaidani wanda aikin shi ne kokarin gwara alkur'ani sashen shi da sashi ko gwara hadisi da hadisi ko aya da hadisi ko hadisi da aya wannan abun gujewa ne ba jin tsoro bane ba jin tsoro bane neman ka tsira da imanin ka ne so da mutane da ra'ayi wannan magana sai ce to me yasa ba za a bari su ci ba saboda shi ita zuciya abu yana yana tana da danko da take kama duk abin da ya makale a jikinta kafin mutum ya samu kanshi aiki to gara ka tsira da imaninka baka bukatar sai ka san wannan bala'i a malamai sun yi sabani sosai wajen fassara muhkami mun mun yi ishara ga wasu a kowanne suke ganin cewa muhkami shine ma urifa ta'wiluhu wa ma'anahu wa tafsiru shine abin da aka san fassararsa aka san ma'anarsa aka san ta'awilinsa kamar da abin da aka karanta game da ayoyin ibada aqimis salata liduluki shams abin da kanta game da kutiba alaikumus siyam wa adhin fi nasi bil hajj kaga wannan an san ma'anarsa an san tawilin sa an san abin da yake nufi wa atu haqqahu yawma hasadi to waɗannan hukunce hukuncen to muhkami ne an san tafsirin sa an san ma'anarsa aka ce wannan shine muhkami su karkashin haka shi kuma mutashabi shine abin da ba a san wato malam yakun li ahadin ila ma'rifati haqiqatihi sabilu diye da ka kai ga jarabarka da kwakudubarka sai ka kyale shi baka saka sami Allah yake nufi ba min masta'athara Allahu bihi ilmu kaman mene kaman mataqiya musa'a ba wanda ya sani mata khurujud dajjal wa Isa kaga da ambace su a cikin alqur'ani amma ba wanda ya sani cewa za su fito a menene abin nan ma'anar huruful muqatta'a duk wannan ba wanda ya sani to waɗannan sune mutashabi inji wasu malama wasu kuma suka ce a in aka ce al-muhkam abinda ake nufi ayoyi irin fadin Allah qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum ta cikin suratu abin nan an'ami ko ayoyi guda uku har zuwa fadin Allah wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili wanda ake ce musu wasayan la fi suratul an'am guda goma din nan suka ce shine muhkami da shi kuma da fadan Allah wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya a cikin suratu bani isra'ila wai duk abin da aka karanta shi babu wani ƙarin bayani kowane ani zai iya fahimta suka ce shine muhkami wannan ita ce fatawa ibnu abbas game da wancan fi qulubin zaygun ya tabbata cewa wasu ne suka zo suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ta neman kawo fitina cewa alif lam ra da kace da alif lam mim da da da qaf mu abinda muka sani wannan harfan ana amfani da su ne wajen lissafi alif goma lamun kaza ra'un kaza da haka nan kace 100 da kaza can kuma kace 100 da kaza zancan ka babu ma'ana shine Allah ya saukar da cewa fa ammal ladina fi qulubihim zaygun yattabi'una ma tashabaha minhu ibtiga alfitna wallahu ta'ala alam zance ne dai wannan mai tsayi kuma gashi ba karatun tafsiri bane da za a ce a zage a ta shiga ana fita saboda da wannan ya isa abin nan ya nuna mana cewa zancen yana da yawa sai a koma a bi shi a wasu wurare wallahu ta'ala alam wannan aya kwaya daya in ka zauna zaka iya bahasi akan ta zaka iya sati kana karatu akan ta ka karanta tafsirai mabambanta ka shiga ka fita ka ninkaya cikin karatu sai kaga ka samu fawaidu masu dimbin yawa to haka ake a samu a samu karatu insha Allah wallahu ta'ala alam to mu tsallaka ya suna ne al'imamun zahabi a cikin wannan littafi na shi mai albarka na tarihi al'ibaru fi khabari man gabar gashi daga muna cikin shekara ta ɗari uku da sha ɗaya ko wacce a cikinta mun ji haka ne? nan ne? ɗari uku da sha ɗaya na mun ji rasuwar bayan Allah da yawa a ciki har zuwa kan shimiya suna ne kutuna min za mu tashi mana kama ba nan ba ne ko da goma ne ko Dari uku da goma okin nan ce da sha ɗaya Dari uku da goma yes wafiya abul wafiya tufi abul abbasi ibnu ata'in ko haka ne al-azdi az-zahir huwa ahmad ibn muhammad ibn sahal ibn ata ahadu mashayikh sufiyatil qanitina الموصوفين بالاجتهاد في العبادة قيل كان ينام في اليوم والليلة ساعتين ويختم القرآن أه؟ قبني قبل نني وفيها أو بعدها أوكي ابن كتيبة ابن أوه Allah ban ga wajen ba ba. Ɗari uku da nawa da sha ɗaya ko da goma? Da sittin. So, sabon nawa ya falle ne kuma haina kasa gyara shi. Oke na gwajen yanzu. Wafiha, au ba da habiya sirin ko? Kuda a cikin wannan shekara ko bayanta da kaɗan al'alimul muhaddisu Abul Abbas, Muhammadu bin Hassan bin Qutaiba. Muhammad ibn al-Hassan ibn Qutaybah al-Asqalani mutumin Masar ne ya zauna kasar abin nan kuma abin nan Baitul Maqdis muhaddisu Palestine rawa an Safwan ibn Salih al-Mu'adhdhin wa Muhammad ibn Rumh wal-Kibari manyan da ake ambata irin su Hisham ibn Ammar irin su Harmala irin su Yazid ibn Abdul ibn Abdullah ar-Ramli wannan wa kana thiqatan mutun ne amintacci wafiya takriban a wannan shekarar da kusan ita din Abu Imran Ar-Raqi babban malamin qira'a Abu Imran Ar-Raqi dalibin As-Susi ne wannan Musa ibn Jarir al-Muqri malam Musa ibn Jarir al-Muqri al-Muqri da wasu kai kamar ka ce gwani da ake cewa An-Nahawi sahibu Abi Shu'aib al-Susi kaji ma magana ko almajirin As-Susi Susi ne riwaya ta kira'a sanda su siyar su wannan da shi da ɗan gidan susi ɗin su suka yi tasadduri game da ci gaba da kantar da kira'a kuma sai Allah ya bashi shahara da karbuwa fiye da ɗanɗan malamin wata sadara lil iqra'i mudda yayi tsawon zamani yana karantawa kuma makahu ne baya gani yana daga cikin manyan ɗaliban al-Imam Susi shi ma ya tara ɗalibai da yawa gari gari an ta zuwa ana koyon karatu a gunsa a ƙasar Falastinu Allah ya gafarta masa وفيها الوليد ابن أبان الحافظ أبو العباسي بأصبحان أقصى إيران أصبحان wannan malami ya rasu shine al-walid ibnu abbad al-hafiz abu al-abbas sahib sannafa al-musnada wa tafsira wa tawafa al-kathira yayi yawon duniya na neman ilimi wa haddatha an ahmad ibn al-furati war-razi wa tabaqati daga cikin malaman su kenan ahmad ibn al-furat da ar-razi afwan ba war-razi ba to sai ce sanata ihda asharata wa 300 shekara ta 311 وفيها دخل أبو طاهر سليمان ابن الحسن الجنابي القرمطي البصرة wannan mutumin wannan makiyin Allah Abu Tahir Al-Karmat shugaban ƴan kalakatu na lokacin shugaban ƴan Boko Haram idan mun zo shekarar rasuwar san Allah ya kai mu 332 in ba na manta zamu karanta tarihin sa a cikin sirr al-amin wala kai tarjuma da Zahabi ya masa abinda Zahabi ya fara fada tarjuma sai ya ce aduwullahi kimakin Allah malikul bahrain sarkin bahrain karshe kuma yace tufiya ila ghairi rahmatillah ya faɗi shekarar rasuwa shine wanda ya je Ka'aba din da zai shiga maka ma cikin maye ya shiga maka saboda ishi yasa dabbus dabbus shine wani katan makami da suke rikewa kamar kan giwa ko kamar kan kura haka le kusoshi a jikinsu zaka danga shi a irin fina-finai na documentary din nan da shi ya bugi ma'aji hajar al'aswad sai da ya kwankwatsa wajen ya sace hajar al'aswad ɗin ya kashe dubban mutane a makka da wasu ɗawafi da na cikin gidaje da makwabta ya kama ‘ya'ya da mata da yara ya yi izgili iya sarransa a wannan shekara aka ce babu wanda ya tsayuwa arfa haka za ya kada ce falam yu arif ahadun tilka sana na ji wannan abin ya faru a shekara ta 317 mun sha ambata wannan labarin ko ya kamata ce duk wasu wannan labarin yana cikin abin albiyatu wani haya na ibn kafirin da tarihin islam na zahabi da littafan da tarihi za ka same shi wannan shedanin shi ne a wannan shekara da muke magana ta 311 ya shiga garin basara fillairi tsakar dare yadda ka ga yan baritsin suna yi abin da suke iri ɗaya ne fi alfin wasa ba a mai faris ba ka suke basu ma su taho da yawa kamar ƙudan zuma to haka suka zo su dubu ɗaya da ɗari bakwai mahaya kama akan jincan din su kenan ko su kuma akan dawakai nasabu salasima salalima al-suri wa nazabi suka sanya abin nan kuranga tsani suka sa tsani akan akan ganuwar gari suka haura suka diddirka fa wada usayfa fil balad suka dosa kisa ba ji ba gari wa ahraqul jami'a suka kona masallacin garin wa haraba khalqun ila al-ma'i mutanen da suka gudu zuwa tekun furat kenan abin nan fagariku suka fada suka suka zabi su fada su mutu a cikin ruwa wasa baul harima suka kama ƴaƴan mutane da matansu a matsayin bayi duk abin da irin waɗannan su turji nan suke iri ɗaya ne ba bambanci su kisa su sata su yi fyaɗe su kama su yi zalunci duka iri ɗaya ne an da yana ganin wannan bala'i a ƙarshen musulmi wafiya tufiya أبو جعفر أحمد ابن حمدان ابن علي ابن سنان الحيري النيسابوري مالا أبو جعفر النيسابوري أولا شكرا يرس الحافظ الزاهد مالا ميني ميقود دونيا المجاب الدعوة وانا الله يمشي قمدك تروجع أنساء الدعاء والد المحدث أبي أمر ابن حمدان بابان أبو أمر بن حمدان شما مالا محدثيني روى عن عبد الرحمن بن بشير بن الحكم وطبقتي وصنف الصحيح على شرط مسلم وكان يحيي الليلة dan ma dan garin sa ne sa dan garin su muslim ne ya kuma rubuta littafi akan da sharadin isnadi irin na muslim ya kasance mai yawan sallar dare wa fiha abubakar al-khallal ahmad ibn muhammad ibn harun al-baghdadi al-faqih al-habr alladhi anfaqa umrahu fi jam'i madhhab al-imam ahmad wa tasnifihi tafaqqa ala al-marwazi وسمع من الحسن بن عرفة وأقرانه توفي في ربيع الأول sai kuma abubakar khallal ana yawan ambatan shi wannan a cikin tarihin ilimi sunan shi ahmad ibn muhammad ibn harun ibn yazida al-baghdadi mutumin bagdazin al-faqihul habru gogaggen malamin fiqhu allazi anfaqa umrahu fi jam'i madhhabil imami ahmada wanda ya cinye rayuwarsa wajen tattara fatawoyi shine mazhabi kenan mazhabi Imam Ahmad ibn Hanbal wa tasnifihi kuma ya hada shi littafi littafi tafaqaha ala al-Marwazi wanda ya koya mishi fiqhu shine Abubakar al-Marwazi babban dalibi ne makatin Imam Ahmad ibn Hanbal wasami amin al-Hasan ibn Arafa wa aqrani ya saurari hadisi daga al-Hasan ibn Arafa da sauyinsa amma kuma shi riwaya ta yi karanci daga gunsa bai samu halin karantar da riwaya ba saboda gararan badda ya dinga yi tufiya fi rabi'il al-awwal to khallal babu lafiya dan janun fashi akan sa alami ne min al-a'lam musamman alakar sa da wannan qabiya ta mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal mun sani a matsayin mu na dalibai gurgurdan hali cewa Ahmad ibn Hanbal yana da mazhabi cikin mazahibul Islam mazahibul fiqh islami guda hudu wanda aka yi recognize din sa a duk duniyar musulunci tare da tare da abin nan wato Hanafiya da Malikiya da Shafi'iyya sai kuma Hanabila to wannan mazhabin nashi a fatoyinsa ne da maganganunsa da ikhtiyarat ɗinsa amma san da yake raye ya hana a rubuta ya hana a nakalce su sai dai ka nakalci hadisi amma bayan rasuwarsa shi wannan khallalu da ya zo sai ya ce shi ba ruwan shi da wannan hannun da Ahmad dan Hanbali shi yana gani akwai tsananin bukatuwa zuwa ga waɗannan mas'aloli saboda haka yayi yawon duniyan nan sai da ya tara su a wannan rayuwar a wannan yawon ya cinye rayuwarsa wajen shekara 40 ya shiga wannan garin a ce nan ma akwai ɗalibai ma Muhammad ibn Hanbal ya je ya neme su a ce wane ya mutu ya ce to daga shi sai kuma wane a ce sai wane ya tafi ƙauyensu wani wurin ya wata shida wani wurin ya wata uku wani wurin shekara biyu kafin ya hankara kawai rayuwar shi ta ƙare akan wannan abu Allah ya gafarta mai an haife shi ka ta ɗari biyu da talatin da hudu ne bayan hijira saboda haka al-Imamu Zahabi a cikin tarjumar sa yake cewa fa yajuzu an yakuna ra'a Ahmada ba mamaki ne ya ga Ahmad Ahmad Duma wannan shekarar da aka haife shi, Ahmad Hanbal yana nan hayyun yurzak. Bai rasu ba sai a 247. Kaga Ahmad ya rasu shi kuma shekarar sa kamar 13 kenan. So da ka babu mamaki dan ya gan shi, dan ya san shi, dan ya riwaya a wurin a wurin shi inda san hadu din. Amma babu riwaya daga gare shi. Malaman sa sune dai ɗaliban Imam Ahmad ibn Hanbal su Abubakar al-Marwazi da aka ambata su Yahya ibn Abi Talib su Harb ibn Isma'il al-Kirmani su Yaqub ibn Sufyan al-Fasawi su Abbas ibn Muhammad ad-Duri su Abu Dawud as-Sijistani sahibus Sunan su Abdullah dan gida Imam Ahmad ibn Hanbal su Ibrahim al-Harbi wa khalqun siwahu duk waɗannan malaman sa ne kuma duk waɗannan dabaka ce a cikin ɗaliban Imam Ahmad ibn Hanbal kamar yadda ka gani da dama misali yanzu mutum ya rayu Abakar kuma yana raye amma baka taɓa yin karatu a gaban shi galibin mu nan da haka ne san da ya rasu idan san da ya rasu na SS2 ma dan janan tuba kaga da wayo na da da da bana ce da hankali na ba da wayo na dai ba ka ba dan janan tuba da ya rasu ni na SS2 a na yi tuna an ce ya rasu muna muna makaranta a jama'atu ɗan dariƙa suke ta murna ko kuma ta jin haushi to amma ban taɓa zuwa gaban shi ba haka a nan garin akwai wanda suka rai da malam albani yana raye suna raye ba su taɓa gamuwa da shi kai akwai yaran ma da suke nan albani science ma ya rasu ba su san shi a lokacin da ya rasu nan ba yan albani science na ba ba su san ba su taɓa koyan karatu a wurin shi ba amma kuma duk malaman sa ɗaliban shi ko mun gani to ana iya samun wani a cikin sai irin wannan zakakurancin sai ya taso ya ce to shi bari ta tarfa to ya abakar gumi ko fatoyin samali idris ko fatoyin mala albani zaria shi kuma ba ɗalibin shi bane kai tsaye a iya cewa kaman jikan sa ne a ilimi to irin abin da Khallal yake ya tafi ƙasar Farisa Iran ta yanzu kenan ya tafi ƙasar Sham ya tsallaka ma wara'an nahar ya tafi Misra ya haka Zahabi yace ta tsallabu fiqh al-Imam Ahmad wa fatawihi wa ajwibatihi wa kata wa kataba anil kibari was-sighari wa an talamizati saboda jaraba babu garin da bai shiga ba inda kaga Bukhari yayi ya shiga birni ya shiga ƙauye ya shiga nan ya shiga can ya rubuta duk abin da zai ji agun manya da yara da maza da mata kai har waɗanda suke ɗalibai ne shi ya koyar da su in suka ce mai sun taɓa jin wani abu da wani ya faɗa ya ce daga Ahmad Ahmad ya ce ku gamu rubuta haka ya ta yi kuma kowane da isnadi haddasana fulan an fulan an ahmada kala fulan kala ahmad wasu ila ahmad kaza kaza kaza ya tattara littattafai daban-daban zabi ya ce wa jama'a fa'au'a ya tara karatu ya tara karatu mai yawa sannan ya yi aljame littafin shi aljame filfiƙi ko fi fiqhil imami ahmad littafin ya watsi ba a same shi duka ba da an same shi duka zai kai mujalladi 20 ai dai tara shi kuma a cikin shi ne aka samu wasu daga cikin kitabul ilal mujalladi uku as-sunna mujalladi uku babban kenan akwai kuma littafai daban-daban ne da ya fito da su akwai na zakka akwai na jana'iza duka fatawa akan komai ya tattara su abinda da Ahmad ya hana a tattara daga cikin manyan ɗaliban shi sai koyi wannan karatu a gunshi suka yada akwai Gulamu Khallal ana yawan ambatansa sunansa Abdul Aziz ibn Ja'far Gulamu Khallal sai dai shi da'ifi ne a wajen riwaya da'ifi ne amma zaman shi da daɗewarsa da malamin ta sa karatun shi ma ya albarka ranar nake karanta wani abu da har na yi postin wani ɓangare na shi game da wannan arabi ibn suleiman al-muradi ladanin masallacin amurbin al'as a zamaninsa a ƙasar masar rabiu yana cikin ɗaliban imamu shafi'i wanda tun da shafi'i ya sa ƙafarsa a ƙasar masar suke tare har shi mushi wankan wankan gawa ma yana cikin suka mashi wankan gawa karewa ke su suka yi jinyar shi su suka yi komai da shi to amma rabi'u bai cikin zaka hakurai a makaranta akwai manya a gaban shi su muzani su harmala su ibnu abdul hakim waɗannan sun fi shi basira sun fi shi wayau sun fi shi zakakuranci ba a kawo shi ma shi kuma yafi kowa naci ko da shi nan tare da mala yafi kowa biyayya yafi kowa kokarin kyautawa malam shafi ya kaunace shi kaunace shi sai ya kalle shi an yi karatu bai gane ba su waɗancan da sun gane a sun ci gaba da ma fada da karatu shi kuma yana ta abu da sai shafi ya ja shi a jiki ya shiga da shi gida ya ƙara biya mai ya koya mai ya fi ce oh da karatun nan abinci ne wallahi da na baka shi ka cinye duka ya ce da zan iya da na tsaga kanka na zuba maka duka karatun nan na wara biyu kana ba ni tausayi ya ta mishi addu'a wallahi sai ilimin shi ya albarka jama'a don in ka je kan tarjamarsa kusan duka manyan malaman da suka biyo zamanin shafi'i a gunsa suka koyi fiƙin shafi'i kai ta kai ma wani mustashiriki da ya taƙiƙin al'um sai da ya inkarin cewa al'ummu ba littafin shafi'i ba ne littafin rabiu ne kasan mustashirika ba hankali karatu gare su ba su da hankali ya ce a littafin rabiu ne haka Allah ya sa mashi albarka a karatun shi sadakan ka sun ga albarka a karatu ka dinga ba malamin ka biyayya ka dinga biyan malamai kana neman addu'a kamar yadda ka so ga albarka iyaye ko biyayya yake musu amma mu yanzu mun rena malaman mu mun zama yan taratsi muna son mu dinga kafada da kafada da su muna muna neman laifukan su da kurakuran su shi yasa zai ga abun ba albarka sai dai tarin karatu bisa ga boko bai da albarka sai ka yi tarin karatu saboda mutum ne malamin shi zai magana ya musa a gaban mutane ba zai iya shuru ba babu kama baki babu babu abin nan alkunya babu kawaici to a irin musulunci ana son ya zama kana da irin wannan kawaicin na addini abin da ya faru da shi ma gulamu khallal ke in ka je zaka ji malaman jaru ta'dil su ibnu adi da su zani suna faɗan cewa ba a karɓar riwayarsa amma kuma an karbi duka abin da ya ruta na tarihi da da ilmomin wannan wannan malami na shi da abin da ya koyo al-Imam al-Khatib al-Baghdadi a cikin littafin Tarikh Madinatus Salam da ya zo tarihin Khallal yake cewa jama'al Khallal uluma Ahmada wa tatallabaha wa safara li ajaliha wa katabaha wa sannafaha kutuban yace Khallal ya yi taru ya tara ilimin imamu ahmad ya yi tafiye-tafiye ya shiga birni da ƙauye don nemansu ya rubuta su ya sannafa su littafi littafi littafin aƙida littafin sallah littafin azumi haka ya yi su zakka komai kowane bayani sama da mujalladi ashirin Allah ya gafarta mai ya rasu kamar yadda muka ji a wannan shekara ta ɗari uku da sha ɗaya a cikin watan rabi'un al'awwal sa'ad da ya rasu shekararsa saba'in da bakwai rayuwa ta yi albarka sosai Allah ya gafarta mishi zaka duk mazhabi Imam Ahmad ibn Hanbal yake takama da shi yanzu to aikin sa ne wa fiha Ibrahim ibn Sari Abu Ishaq az-Zajjaj nahawi al-Iraqi sai malamin nahawu na kasar Iraqi malam Zajjaj kamar da kuka sani mun kanta baya akwai Zajjaj akwai zajjaji zajjaji shine wannan malam mai sai da gilas da sana'a shi gilas yake sayarwa gilasai wataƙila ko irin wanda ake saka a wunduna ne ko da ake yin tangaran ne wallahu alam amma dai gilas suke to sai kuma wani ɗalibin shi da ya nace mishi shine abul qasim abdurrahman ibn ishaqa mai littafin kitabul jumal mun karanta tarihin shi a baya ko a cikin wancan tarihin nawo to shi kuma yake ce mishi zajjaji zajjaji ko mun gani kamar kai sai a dinga ce maka albani wato mayan albani haka naga wata yarinya a a a amina ne sunanta kenan albaniya ni ban taba jimar wannan sabon ce albaniya kuma ta ce wallahi sunanta kenan mai ya albani ne wannan albani namu mala albani namu komai albani albani ta san kasu son mala albani tana bin su tana rubuta wasu tana meye follower ce dai ta karke sai kawai kawai suke ce mata albaniya to irin wannan ne a ce ga wani ya zama mayan wani to haka shi zajjat da sana'a kawai yake sai ya zama yana yawan kurakurai in yazo rubuta memo ko wani abu ana mai dariya sai ci bari je koyi na hau sai zo gun mubarrid al-mubarrid shine malamin sa yace na so koya mun nahwu kuma kullun kullun zan baka wani abu ko na zama kanta ko ban ruwa kullun yake ba zajjaj dirhami kullun tunda yake ba mubarrid dirhami tun daga wannan rana har mubarrid ya ba duniya har aka yaye shi ya tafi ya cigaba saboda shi bai fasa kawo mushi wannan abin sadakar da yake ba shi zai iya kirga na wata biyu ya kawo ko na shekara tunda attajiri ne yana da kamfani na gilashi kaga ba ba garin mai kudi bane ko sai mutum ya da kamfani ko yanzu na yin gilashi malam ai ba wasa bane saboda ai zama malami kuma ya rubuce rubuce kuma rubuce rubucen shi masu albarka kwarai sai dai matsalar da ya samu shi ya kasance itikadin sa mai kyau dan littafin shi ma'anul qur'an yana taimaka wajen fassara ayu sifat ayu sifat amma kuma ana mamaki har yanzu malamai ba su iya warware wannan ukudar ba cewa da malamin shi na sama shi wancan mubarrid da kuma ɗalibin shi na ƙasa azzajjaji da ana tuhumar su da wasu aqidu shi mubarrid mun kuntuna ana tuhumar shi da mu'tazilanci shi kuma azzajjaji ana tuhumar shi da tashayyu'i shi yasa ma aka kore shi daga garin Dimashqa sun su kuma nasibawa ne ina na a cikin imbahul ruwat wallahu a'lam وصنف التصانيف الكثيرة يعني تلتفي ما سيوا كمان معاني القرآن وتوفي في جماد الآخرة وقد شاخ يا سوف لوكتن ديروس يا سوف يا تكب وفيها عبد الله بن إسحاق المدائني الأنماطي ببغداد روى عن عثمان ابن عن عثمان ابن أبي شيبة dan uwan Abu Bakar ɗan kenan ko wa tabakati wa kana thiqatan muhaddithan malami ne amintacce malam hadisi wa Abdullahi ibn Mahmud as-Sa'di abu abdurrahman muhaddisu maru garin su imam ahmad ibn hanbal marwa ita ce tehran a yanzu wa fiha wa abdullahi ibn urwa al-harawi sai mal abdullahi dan uwatar harawi al-hafiz al-musannif babban malami mahaddaci marubuci sami'a aba sa'id al-ashaj wa tabaqata sune malaman sa kenan wa fi wal hafiz al-kabir abu hafs umar ibn bujair al-hamdani as-samarqandi as-samarqandi sahibu sahihi wa tafsir sai kuma malam abu hafsin samar samar kandi ana yace samar kandi ko samra kandi duk ana faɗa haka samar kandi ko sarma kandi sahibu sahihi wa tafsir ya da tafi a sahih da kuma tafsiri burrihilatil wasi'a ma abocin tafiye tafiye masu fadi rawa an isa ibn hammadin zughba zughba shine isa ibn hammad wa bishr ibn mu'adin al-aqdi وطبقتهما وعاش ثمانيا وثمانين سنة يرى الشكرة تمان دتقص برمو داكتا عن سوى دوغا وانا تاريهي وانا تكيل شماسي أنجا نمباشي أكنسا شيني آه إمام الأئمة آه ابن خزيمة ابن خزيمة دي وانا نامنا حديث شما وانا شكرة يرسو كما تاريه شنا تن سيور ودن حالي برمو سورانا إن شاء الله آه سي الله يكم درسينا غبا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله